to mai sauraro kamar yadda kake ji wasu daga cikin wato masu lalurar kwakwalwa a wannan gida na dorayi su ne suke cashewa da kuma rakashewa a wannan rana ta sallah babba wanda kuma yanzu haka za mu sada mai sauraro da wato shi shugaban da yake kula da wannan gida domin jin makasudin ɗauko shi wannan dj ko kuma wannan harkar nishaɗantarwa suna da matsayi Salamu alaikum sunana Munir Dahiru Kurawa shugaba na wanda gida na wasu bangare da wani.
Na'am. To gashi a yau ana bikin babban sallah kuma ga masu lalura kwakwalwa an ɗauko DJ ana raka shiwa me hikimar haka?
Da gaskiya mun yi ne wannan kamar yadda mu dai ba zai zuwa mu je Shehu Rayar ko mu je gidan su ko mu je waje ake taro don nishaɗin sallah bai za mu ga mu zai shawar to mu kira masu jin su zo da gidan mu ke muna kiɗa tare da wani mutane su ba su nishaɗantu kamar yadda kowa yake fita da shaɗa gidan su ko kuma a Shehu Rayar.
Wai me matsala idan kun je da su can?
wato matsala kamar da kasar yayi mu kamar da su a nan wajen akwai da muke kafa kafa akwai da muke shiga gaba daya za a ga muna zama da su ana ta yi ra'ayi dariya amma akwai yanayin da za a ga mu kan muna dan kaurace musu saboda mu da mu a nan mu ka san irin wani yanayi amma kai da aka zo ba lai ka fuskanta ba ai za a ga akwai da abubuwan suna yin rawar sai ka za a dauke ta aka bai da cikin gida mu muka san hikiman mu muka san me zai faru muka bata cigaba da nama wannan Kaga kamar wasu matan an da kunshi da kitso me hikimar yin kunshi da kitso?
wannan shi kilo da gari mun yi shi da wani kusan tun jiya aka riga aka dama wannan kamar da kowa yake wa sabunta kwalliya a waje sabunta iyalinsa da ƴaƴansa haka kuma muka sabunta musu kwalliyar su aka yi musu kitso aka yi musu kunshi aka yi musu faratu aka sake musu kayayyakin sakawa kamar da kowa yake yi a irin wannan rana ta babbar sallah ko karamar sallah za ga bangaren mara kuma an sa musu tare su an musu yankan fashi aka wa kowa su tara wanda zai kamar da kowa yake A wani mai sauraro zai ce kamar nishadin ma kun saka musu bolam gaba ɗaya su zura karkashin su wataya.
eh ai mun yi haka ne mun zo da kaga abu ne kusan sau daya a shekara kuma a wannan ranar ga maka iya wannan abin da aka yi a wannan ranar za in ka zo ka gobe za ka san da abin har da shi yana biyu akwai wani akwai wani da yace shi matsalar soyayya ta kawo shi ne eh ga gaskiya ne ai ita akwai soyayya a kowane ne gidan shaye shaye ko ne kuma dan saboda ciwon damuwa wanda kamar da ya ga maka ne haka yake kawai zai ya yi soyayya ga wata dalilin wannan fasirin da ya samu ya haɗu ciwon nan da da kusa kira na ciwon damuwa da shi da ya kawo shi ba kuma tana ga ya baka magana ba wani magani ake masa ne Allah ya sa ya samu ya ji ma har ya yi muka magana to bari mu wai wasu daga cikin mazauna wannan gida eh kace me kake bukatar jama'ar gari su kawo gaskiya suna na kristo ba so ina son mangoro da rankana haka da kuma me
da kuma irin su kuli-kuli haka anything like that wai idan mutane suka kawo maka ya zaka ji gaskiya zan ji daɗi wallahi zan- zan ji daɗi sosai sosai to
waye wanda ya baka magana ko da kai da kinsa
na wai yau yaushe ne yau sallah Eh, karama ko babba babba ai wata na ga bakin ka ya kirkuwa me yake faruwa ne ai sallah murna nake dan ina ganin wata rana komai sallah sai na ga wata sabuwata wai ka dade a nan gida a na daɗe mana ai kuma ban ma na shekara ta kusa biyu ko me ya kawo ka wallahi rashin lafiya ko yanzu in ciki na na dan tsargawa amma bai na ji sauki yawan ciwon baya na rufe wai idan aka je da kai gidan zu me zaka kalla ai da ina zuwa kuma ina kama wani
yanzu wai idan aka ce bari a je da kai ai ba zan sa abin mai sai dai abin da na sani irin da kamar da wanda babu da wanda na sani sai in ga gaba da to yanzu wai me kuke so jama'a gari su dinga kawo muku na gudunmawa wallahi ni dai ina bukatar gora kamar da kuɗi haka da ɗan kuli-kuli haka ko gyaɗa haka ko magi ko yaji duk ga kayan daɗi na amma ga duka lissafin gora da kuma akwai ai akwai harkoki ko nama ko abinci ko lemu amma me isa ka fi damuwa da gora da kuli wani saboda na ɗan dauke na harka bani da su ina harka da su to a nan amma kuma ba koyaushe yanzu na kan yi ba saboda ba na samun abin kamar da Eh, kuma ba ta fannin wani abu wanda ubangiji in ya so abu bayan da mutum zai yi a kan rayuwa sai dai wani lokacin kuma daban wai kamar kana yi wa na waje wa'azi ne su fahimci cewa rayuwa kowane lokaci tana iya canza eh hakika hakika to da ya rayu ka take da Eh, akwai fannin da ke Allah ya jarabce ni da kamar ɗan shaye-shayen sigari haka ko yi haka kuma Allah ya rangwanta da kuma wai ita ce ne sanadiyar zuwan ka nan eh sanadiyar zuwa ta su zari ce amma ban soma ba sai da na soma shan wiwi sai baba na ya hana ni yanzu kana da shekara nawa a duniya yanzu eh to an kamanta da wannan mai kofushin wannan likitan bashir an aka gaya masa na ce saba'in kamar da bakwai Yanzu?
yanzu an daɗe yanzu misali waɗanda suke shaye-shaye a waje suka ji ka ko kuma idan suna jin ka wace shawara za ka ba su zan ba su shawara su rika dena ko da wani hali in allah ya ba su iko su ringa bari akwai matsala ne akwai matsala amma ba kamar kamar yadda ban kamar san giya ban taɓa shaye-shayen giya ba amma wannan dai na yi wannan halaye To- kuma wannan nufi ne na to yanzu kuma ga wani matashin ya sunan ka kace suna na abba isa gogel na ba da shawara kan je abin da na faɗa ba zan ƙara maimaitawa ya kamata matasa sun yawa a najeriya ya kamata irin wannan asibitin an yi rene mu a dinga kai mu bariki ana ajiye mu ana cire na mu bariki kuma wa soja bangaren sojoji ai bariki ne yanzu kai kana son aikin soja ina sa aikin soja saboda menene ni gaskiya fi sabili la rayuwa ta na dauke ta ba komo komai ba zuciya ta na yadda da ita wa'anda sojoji suka yadda da mutuwa haka na yadda da mutuwa to amma menene ya kamata a asibiti wa'anda muke kawo mu ko masu lafiya a kowane basu da lafiya to kuma ana ba mu magani ko mun samu lafiya wai kai me ya kawo ka nan abin da ya kawo ni waɗansu da na maimaita kala maimaitawa kan soyayya ne kuma na samu sauki alhamdulillahi na ji daɗi sosai da na ga kuma ana casu kuma kowa na ga inda ya fuskanci zuciyarsa inda ta fuskanta a ko masu hankali a kowanne su kuma abin da suke so kowai abinci da nama suke kai zuwa a cikin wannan bangare kake nan da a bangaren da nake yanzu nan da sati ɗayan Allah da za a sallame ni matata ma suna son zan koma za ta zo insha Allah ko yau ko gobe wai soyayya ta biyu za ka kara aka kasa ka aka ta faru koya ba ta bi zan kara ba saboda mai a gidan soja mata ɗaya aka sani ko ba haka bi sabilin lai to ni mata ɗayan nan ita na sani in ba haka ba wayan na fata oda faransu barin ya ce oda ni bai samu hannu ba zan iya zama alkali zan iya zama anything can happen are you getting you saboda haka wannan buroda na ne 2000 ya cikan ji yadda na ce da malam ibrahim shekaru lokacin 2000 ya je wajen kawo sumela a makaranta mun wai sojan sama kake so ko na kasa ko na ruwa kowanne in ya samu na ruwa ba zan ga- ba zan yi aikin da gadon babana yake gaba saboda na fi son sojan kasa duk da ya fi son in shiga ruwa to a ni ban na ruwan na kasa ko dai dan baka iya ruwan bane na iya ruwa ni da nake dan gudula ba za ga mun iya ruwa ba saboda ni dan gudul ne kani cibiyar ruwa to amma dalilin da yasa ni ya fi son sojan kasa saboda babana ne bi ne ya koma aiki kuma da takarduna zai ci gaba da aikinsa saboda in na zo na ma a nan shi zai ci gaba wai zai yanzu kwanci.
idan aka dauke ka soja aka baka jirgi ka tuka in an ba ni jirgi ya tuka na san Allah ta tashi na san Allah ta bai kai lokacin da zai tashi ba saboda menene kwamfutar da za ta danna kowanne akwai attempting saboda kamun fara tuka yayin ne sati ɗaya ina kawa ina kallon sa ba wannan hawa zan ce ya ta- tashe shi ba bindiga fa bindiga kuma ana yaki zan bude wuta ne ban ga abin da zan harbe ba ai dole ne da abin da ka zo da shi zan kashe ka na kuma zan yi ajiye shi a zuwan celebration na dawo kiyan in na zo gida na san bullet dina yana nan normal zai ba zan yi asala ammunition ba wai mai soyayya ta yi ma wanda ba za ka manta da shi ba soyayya da ta nuna mini tun kamance in fara soyayya soja nake son tafiya to ta nuna mini ita ko eh, ita bata son tafi soja saboda sojoji suna tunawa na ce mata au haka ne abu to dalilin da sai na ce da faransubar da na ce kai samu hannu da bari tukun na zan yi kwas kuma na yi kwas na zo asibiti na ga daktoci kusan abokane na nema wayan su su sun gane ni ni ma na fuskance su wawan su musu bawun da suka zo ga su du sun zazzo asibiti mun haɗu da su kuma daktoci ne wai yanzu a nan an cire ma soyayya ko fa ƙara gyara ma ita ƙara gyara mai ta kai saboda ba zan yi hakura da abin da nake so ba saki ɗaya ne mata yanzu guda biyu ne hannu da hannu dama da hagu na zuciya da ran zuciya na cire saki ɗaya kenan to sauran kuma wannan saki biyun ta biyu kenan nake da ita Allah ya ƙara lafiya ubangiji Allah ya raba ku da duniya lafiya gidan rediyo ko freedom ko duk wani gidan rediyo da na Najeriya Allah ya ƙara lafiya kuma haka wa bata abin da ya faɗa you are tempting hello Nigeria majalisa waje da talking majalisa ɗaya ba ba wai iya kano bace majalisa jigawa kano fofo ya kuli sabi in ka raba gu- guda arba'in da hudun nan nawa za ta bayar kaga bakwai bakwai za ta bayar to a sabon aka cuce mu waya 2007 aka yi waya sai ku yi lissafi waya ba kowa ne ya dace ya rike waya toci ba in ya kamata a karbe wayoyi a gurin yara mata wayanda ba su isa rike waya ba a karbe me wai yasa yanzu tafiya take lalacewa yanzu idan ka zama soja matsalar tsaron da ake fama da ita ya za a yi da ita kamar ni da na yi history ban na gajiya da magana an zamu kai gobe ba zan gaji da magana ba ko da turanci ko da hausa amma ban na yin turanci saboda menene sai ta ɓaci amma duk abin da ka zo ina jin islamism ina jin china shi kuwa sai sai haya shi kuwa ce nigerian students in aid soldiers a devoted important is the soldiers anything a devoted is any kano city and jigawa state is the arrest wai yanzu me matsalar tsaron najeriya matsalar tsaron najeriya da matasa suka yawa yara ƙanana suna kwacen wayoyi suna wane ne mu kuma da muke manya ana ɗauka ƙananun mu suna zama daktoci saboda menene mun yi shaye shaye na san ina shaye shaye to inda na rike wuta ya kamata a ce an rike mana wuta mu ma mun zama sojoji kawai na zaman gida ba da bindiga ba da kakin soja iya limin din mu wannan an kawo su na asibiti a nan za a gwada test musu allura sun ala aka yi musu allura za a gane wane yake da karfin jini wanne bai da karfin wai yanzu idan aka ɗauke ka aikin soja kamar wata nawa ko kwana nawa za a kawo ƙarshen matsalar tsaro
kamar matsalar tsalon aka ɗauke na aikin soja ina ganin ba 24 hours ba zai ce ce ba to ni ina ganin 20 hours in Allah da 20 hours ba yini guda ba to iya Kano kenan ba wai du Najeriya ba in kuma du Najeriya ne to kunku zai zama shugaban kasa akan jigawa sunusi ya zama shugaban kasa badaru ya dinga yi sannan baba gandu da yi ma a Kano dinga yi kawai abinda ba har kuma zaki da san Algeria kawai abin da nake so in faɗa kenan Allah ubangiji ya kara ma lafiya da yalo ubangiji Allah raba ka da duniya lafiya ubangiji su ma daktoci Allah raba su da lafiya duniya duka duka ɗaya na ɗauke su saboda ni ma na yi science farko abin da na fara gani da kelendo an bol ƙarshen kirjin da kelendo na irga guda dama da agun tati tati kananan su ne medial size system na baya 40 tati 20 ina ganin za mu dawo wani lokaci mu kuma dora to shi kenan ba wani abu ni dai ina nan shi ne abu abu da ce attempt to attempt to tell on Nigerian examination you arrive patrolling ko ko not arrive patrol To, mai sauraro kamar yadda ka ji zan tawo mu da waɗannan matasa masu lalura kwakwalwa da kuma ke tsaye da kuma ke zaune a can gidan masu lalura asibitin masu lalura kwakwalwa da ke ɗorayi a ƙaramar kuma gwale da ke nan Kano. Kuma a cikin bayanan da wannan matashi da yake da burin zama soja'i mai ciwon soyayya akwai abubuwan da za a iya cewa na ɗauka ne a yi wato nazarin su da kuma waɗanda a iya cewa yanayi ne dai na yadda ya tsinci kansa kuma mun zanta da waɗannan matasa ne bayan an ba su nishaɗi a bukukuwan sallah da aka gabatar babba kuma mahimmancin ƙara dawo muku da wannan rahoto ko kuma sanya muku shi shine yadda wato rayuwar waɗannan mutane da suke wancan gida suke da kuma irin rayuwar da ake a waje gami da abubuwan da suke bukata daga ɗaiɗaikun al'umma wanda rayuwa ce da kamar yadda wani daga cikinsu ya faɗa baka san sanda zaka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi ba da fatan ubangiji Allah ya inganta mana lafiyar mu yasa kuma za mu ci gaba da al'amuran mu cikin nutsuwa da abubuwan da ya kamata sunana abba isa mamma da kan mita 88.5 da laifin mu da zamani sai kun sake jina da ci gaban tattaunawar da muka yi da wani matashin mai hazaka a cikin wannan gida wanda ya ce ciwon damuwa ne ko kuma yawan tunani ya kai shi